السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a kowace rana asabar a wannan masallaci na CAJD yayin da muke karanta littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha sifa ta salla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kabbara ta harrama har ya zuwa sallama kamar kana ganinta na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala bayan mun karasa wannan littafi a darasin mu da ya gabata muka ce yana da kyau mu yi bita shine mu yi tini baya na irin bayanan da ya gabata domin mu ɗauke su a jimilce don kowanne daga cikinmu ya samu abin da ya riƙe dangane da sallah muka ce mahimmancin yin wannan littahi ba shi ba ne na musabke littahi mahimmanci a kai shi ne na mu gyara kurakuranmu na abin da ya shafi sallah mu san sallah a aikace a karance daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan daga karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi matashiya a darasinmu na baya muka fara da arwalla ganin cewa dai yanda ka inganta sallah in arwallaka ba ta yi ba to ba ka da min ba ka da sallah domin arwalla sharaɗi ne na ingancin sallah kenan dai yadda ka kyautata sallaka muddin arwallaka ba ka yi daidai da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ba to kenan ba ka da ita wannan sallah shi yasa muka yi tuni da tunatarwa a kanta sai ɗaya daga cikin 'yan uwa ya yi min bayani cewa yana da kyau a ce kahin mu shiga tunatarwa ko bita na abin da muka karanta a cikin wannan littafi mai faɗakarwa akan kiran sallah da iƙama ganin cewa da yawa daga cikin 'yan uwa sukan haɗa cikin kurakurai na wajen iƙama ko kiran sallah kina yana da kyau ya ce shi ma a yi tunatarwa a kai duk da cewa tunatarwarmu ko littafinmu ya shafi sallah ne daga kabbara na harrama zuwa sallah to me yasa muka kawo arwalla ganin cewa tana da alaka kai tsaye da mi da ita sallah to ya nemi cewa yana da kyau a yi tunatarwa akan kiran sallah da iqama to shi na ce babu laifi kenan za mu yi ɗan tunatarwa a kai mu je irin ababen da suka zo a lafizza na kiran sallah da iqama da irin ababen da yake da kyau a same su ga shi mai kiran sallah kai shi da ma kiran sallah da irin ababen da baya dacewa a same su ga shi mai kiran sallah da ma kiran sallah ko iqama saboda duka muka diba addinu an-nasiha addini gaba ɗaya shi shi menene nasiha tunatarwa fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min kenan tunatarwa hakika yana da amfani gawa ga mu'mini to idan muka ce mu taƙaita akan shi abin da ya shafi bayani akan fuskantar alƙibla sai mai tunatarwa akan kiran sallah da iqama la'alla wani abu ya gani ko ba bai gani ba shi dai yana so a yi mai ai tunatarwa saboda dukkaninmu makawo to idan muka koma ga abin da ya shafi kiran sallah ko iqama kun ga a yare na larabci akan ce al'aza shine kira ko wal iqama da kuma mu a hausa mu ce ta da sallah kenan kiran sallah da ta da sallah idan muka diba in muka ɗauki shi al'aza a yare na larabci abinda ake nihi da shi al'ila shi ne sanarwa sanarwa kaga daga jin kalima na larabci da kira sallah in ya ɗauki ma'anar sanarwa ka gane ma'anar da ake ne shi yasa ya zo hatta da a yare na alƙur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'azin fin nasi bil hajji ai a'limihum bihi ka sanar da su shi shine ayyuka na lokaci na aikin haji da ayyuka din na aikin haji wannan a yare na larabci kenan a yare na shari'a idan aka ce kiran sallah at-ta'abbud lillahi تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص شيني بوتا وألا مبواي da sanar da shigar lokacin sallah da wani ambato na daba shine a sanar da al'umma musulmi cewa lokacin sallah ya shiga banda lokacin sallah na harko na sallah asubai amma da kiran sallah da za a yi sanarwa ne cewa lokacin sallah ya shiga banda kiran sallah farko na sallar asuba domin shi ana yin shi ne kahin shigar lokaci kuma wannan ya nuna cewa shi kiran sallah bauta ne ibada ne gawa ga Allah mabuwayi ga Allah subhanahu wata'ala wannan abin da ya shahi kiran sallah to abin da ya shahi iqama fa idan muka diba iqama a yare na larabci masdar na aqama shi ne a tsida duk da cewa yana ɗaukan wa'insu ma'anoni da dama kamar yadda idan mutum ya koma yare na larabci zai ga iƙama yana ɗaukan wa'insu ma'ana daban-daban amma idan aka ce iƙama kenan min aqama shay iza ja'alahu mustaqiman yana daga cikin yayin da aka tsaida abu aka tsayar da shi idan aka daidaitar da wannan abu kenan an yi kira lokacin sallah ya shiga yanzu wannan sallah yanzu za a yi mi za a tsayar da ita za a yi ta a aikace kenan shine sai ya ɗauki ma'ana ta ikram duk da cewa a yare na larabci kamar da muka faɗi tana da ma'anoni da dama ana iya cewa istiqrar ana iya cewa izhar ana cewa nida duka ko a ce shine tabbatuwar abu ko daidaituwar abu ko kuma kiran abu duka yana ɗaukan ma'ana iqam to idan muka ɗauki ma'ana na iƙama a shari'anci a shari'a shar'an me ake nihi at-ta'abbud lillahi bil qiyam lis-salah wash-shuru'i fiha bi dhikri makhsus iƙama shine bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da tsayar da sallah da shiga cikin sallar gadangada tunda da zarar an yi ikama kenan za a shiga sallah kai tsaye tare da wani ambato na gaba domin ikama idan za a yi ta akwai ambaton da ake yi wanda da zaran ka ji shi shine ake nihi to sallah fa an tsira ta za a fara kamar yadda za mu ambaci wannan lafuzza na iƙama to wannan shine ma'ana na iƙama a yare na da kiran sallah a yare na larabci da na shara kenan a takaice idan aka ce kiran sallah ana nihi sanarwa shine yaren larabci kiran sallah ai aza idan aka ce iqama a yare na larabci ana nihi tsayar da abu a daidaita abu a tsayar da shi idan aka ce kiran sallah a yare na shari'a a shari'a na musulunci ana nihi bautawa Allah mabuwayi da sanar da lokacin shigar sallah tare da wani ambato na daban. Faɗin cewa da ambato na daban kiran sallah yana da ambatan shi da ya zo a shara ba komi ba ne za ka yi a matsayin ya zama kiran sallah. Kenan akwai yadda ya kamata ka faɗi a shari'a ta musulunci. to idan muka ɗauki al'aza yana da fadala da yawa ba su san kiran sallah alhali kiran sallah yana da nashi fadala na musamman yana da fadaloli da dama wa'inda inda wa'insunmu sun san me ke cikin kiran sallah da he an yi ƙuri'a wajen yin shi da he an yi rabibi da he an yi wawusu na ɗaukar mikro ganin cewa wa zai kira sallah wanga saɓanin idan aka ce kira sallah ya ga wasu suna nokewa ba su ba su sosai da mun san me ke ciki da mun gaggauta yi daga cikin fadala na kiran sallah hadisin abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza nudiya lis-sala adbara ash-shaytan wa lahu duratun hatta la yasma'u at-ta'dhi fadala kai na farko da mu musulmai muke ribanta da kiran sallah shine yayin da aka kira sallah shaidani yana juyawa ya ruga da gudu ya tahi yana wani irin ƙara wasu suka ce a iska ce yake huddawa wasu suka ce a da bakin shi yake wasu suka ce a kawo tsananin gudun da yake yi ne yake hudda wannan ƙara me yasa yake wannan ƙara hatta la yasma'a at-ta'dhin dan kada ji kiran sallah kun ga kenan yana daga cikin abu na farko wanda shedani yake faɗa da shi shine kiran sallah kuma wannan shedani na aljani ko kuma shedani na mutum dukkaninsu ba su san ba su san kiran sallah domin yana hurgitar da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza qudiya nida ya ziyaru ga yana ta karan nan baya so ya ji kiran sallah idan aka yi da sa kiran sallah aqbala sai ya dawo sai ya riga dawo sai ya riga tinkaro hatta idza suwiba bis sala adbara yanzu ya dawo ya shigo cikin mutane sai ya ji an fara ikama sannan kuma sai ya juya ya koma inda ya dawo hatta idza qudiya har sai an ida hatta idza qudiya taswib har sai an ida kiran sallah aqbala kuma hejju kenan da zara ana kiran sallah zai tsere an ida zai dawo cikin mutane da zaran ya ji an fara ikama kuma ya tsere yanzu an ida sa ikama kuma zai dawo in ya dawo ina zai tsaya zai iya shigowa har cikin masallaci zai iya zawa har wajen limamu mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه حسي يا شغا سكان متون درنش زيزو يشغا مكا زوچيا مي زي رغا چيما يقول ينامي چيما اذكر كذا اذكر كذا تنا كذا تنا ابو كذا تنا ابو كذا kenan yana so ya hana ka mi ya hana ka sallah shi yasa magabata suke cewa idan ka ajiye abu misali ka manta inda yake to tsiri sallah shedani da gangan a tabbas zai zo ya tuna ma ya ce ai wannan abin da ka ajiye ai yana wuri kaza me riba shi don ya bata maka sallah saboda ka tuna me za ka yi shirya za ka yi kaje ka ɗauka shi bukatar shi tafiya to haka idan ka shiga sallah zai zo ya ce abu kaza wata na shi tana abu kaza tana abu kaza sai ka fara sake-sake sake-sake mi lima lam yakun yadhkur na abin da ba za ka tuna kamanta da wannan abin amma zai zo ya riga tunatar da kai riba shi kawai ka rasa fadalar wannan ta sallah hatta ya zallar rajulu la yadri kam salla har sai ya sama waswasi ta yadda za ka rasa nawa ne ka sallata raka'a nawa ce kai shikenan shi burin shi ya cika shi komi ya mishi to kun ga ashe kiran sallah da iqama ba karamin abu bane abu ne wanda shaidani baya kaunar shi a doron ƙasa abu ne wanda shaidani baya san shi shi kuma na shakka babu abin da shaidani zai zamanto baya son abu sai abin da Allah da manzon shi yake mi suke so to shi yasa aka ce kiran sallah yana da farlan gaske yana daga cikin farlan shi sai hadisin sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi inni araka qala li ibn abi sa'sa shi sa'id al-khudri yake cewa sa'sa saboda shi mutum ne mai son kiwo yana kada awakai ya huta ya koma bayan gari yana yana yana yana kiwo yace mishi inni araka tuhibbul ghanama wal badiya ni naga cewa kai mutum ne mai son bisashe haka mai son huta bayan gari ka tahi karshen gari da dabbobinka yace fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatak fa adhinta bis sala yace idan ka huta kiwo ko ka huta zuwa ƙarshen gari don yin kiwo ya ce to ka yi kiran sallah kenan lokacin sallah in ya shiga ikiran sallah ya ce farfa a sautak ka ɗaga muryarka wajen kiran sallah ai farfa a sautaka benida yayin da za ka yi kiran sallah kuma ka ɗaga muryarka ka ƙuga fa'innahu la yasma'u mada sautin mu'addinu jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah saboda babu abin da zai ji iya inda muryarka ta kai mutum ne ko aljani ko wani abu daban ya ce he sun yi maka shaida a ranar tashin kiyama duk abin da ya ji ka kira sallah mutum ne ko aljani ne ko wani abu ne daban a ranar tashin kiyama da an huddo ka lokacin hisabin ka su za su maka shaida za su shaide ka gaban Allah kai mai bin Allah kai mai yin abin da Allah yake so sai abi sa'id al-khudri yake cewa wannan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin fa na ji shi ne daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kaga babu abin da ya yi a gobe kiyama ka samu shaida kai mutumin kirki, kai mutum ne wanda kake yin abin da Allah yake so. Kun ga ashe kiran sallah yana da fadala mai girma. Sai hadisi na Abi Huraira wani hadisin daban. wanda muslim ya zo da shi haka ibn maja haka imamu ahmad ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wallalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamu an-nasu ma fi nida da a ce mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah wasaffil awwali da sahu na farko summa lam yajidu sannan ba su samu wannan kiran yin kiran sallah ba ko sahu na farko illa an yastahammu alaihi lastaham da sai an yi ƙuri'a akai za su iya samu to da ba su yarda ba da sai an yi ƙuri'a a ce ka zo tana wani ya fara kiran sallah ko ya ɗauki mikoro ya riƙe yana jira da ka san menene kiran sallah ko sahu na farko na sallah da wallahi baka bar wani ya shiga ba ko baka bar wani ya kiran sallah da ƙuri'a za a yi hede a yi ƙuri'a sai in baka da rabanyi ne za ka iya bare shi amma ba kawai haka ba ya ɗauka ya yi ko ya shiga sahu na farko ya samu sahu na farko kai kana sahu na baya kenan abu ne mai girman gaske da ƙuri'a za a rage kai ka ce a shiga za ka yi wannan ya ce shiga zai wannan ya ce shiga zai ko ko wani ya ce a shi zai kira sallah wani ya ce shi zai kira sallah da haka za a rike da kai ba ka yarda baka ce to shikenan yanzu je ka kai ko shiga sahun na farko da he dai ayi ƙuri'a shine ayi tiraji usur kowa ya zaba kowa a sa suna a sa suna to suwa za su shiga kira wa zai kira sallah yau ayi zabi sannan a ce to yi amma ba kawai haka ana zaune ba da ka san menene kiran sallah kamar mutum kawai yazo ya kiran sallah kai kana zaune ba kai ba saboda fadalar abu to haka annabi ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san abin da ke cikin sabukon zuwa sallah da sun ka zo ka yi sallah ka zauna har wata sallah ta zo da ba ka yarda ka koma ba ko ka tafiyarka haka da mutane sun san abin da ke cikin sallar isha'i da sallar asuba da ko ba ka jin daɗi ko ya kake da dararrahe za ka ce a barka ka taho saboda nauyin jiki ka ce wallahi jiki na yau yayi nauyi barin dan huta kaza da rarrahowa za ka yi ka taho ka ce a a barka baka iya zawa amma ku bar ni da rarraho in kun ga wannan abu ne wanda yake nuna fadala na kiran sallah a shaida mun san haƙiƙanin abin da ke cikin kiran sallah da ba za mu bari ba ladar kiran sallah ga ladannu kawai da kowa ya zama ladan da kuma ba za ka bari wani ya shiga gaban ka yi ba da hedi a yi ƙuri'a saboda fadalar abu haka hadisi na mu'awiya bin abi sufyan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'adhdhinuna aqwalun nasi a'naqan yawm alqiyam wannan fadla ce ta masu kiran sallah za a musu dogon wuya a gobe kiyama za a ga ai ka san mutane a gobe kiyama duka za su zamanto ala mustawa wahida duka tsayi guda ko a to akwai wa'inda za ka gani su wuyansu yana da tsayi su wane ne su ne almu'azzinu masu kira sallah wannan fadalarsu ce za ka same su wuyansu ya huce wuyan sauran mutane wuyan sauran jama'a me yasa saboda suna sanar da mutane lokacin kiran sallah wannan fadala ce ta masu kiran sallah kun ga wannan a ce wannan siffa ce mai kyau wacce za ka keɓanta da ita a gobe kiyama ai ba ƙaramin abu ba bayan haka yana daga cikin hadisin uqba bin amir yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa yu'jibu rabbukum min ra'i ghanamin Allah madaukakin sarki yana mamaki ko makiyayi yana birge shi wanda ya huta kiyo shi kaɗi fi ra'ashi shazayyatin bijabalin wanda zai je ya fora tumakin shi zuwa saman dutse haka na bayan gari yana kiyo lokacin sallah in yayi yu'adhdhinu bis salah sai kira sallar shi ya dada kiran sallah shi kadai ya kira ya kirayi sallah wa yusalli yayi sallar shi fa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah mabuwayi yace unzuru ila abdi ku diba ku ga bawana unzuru ila abdi haza ku diba ku ga bawana wani yu'adhdhinu wa yuqimu sallah zai kira sallah kuma ya tada sallah ya khafu minni wannan duka yana tsoro na ne insha Allah mahuwai sai ya ce ni qad ghafartu li abdi haqiqa na gafartawa wannan bawan na wa adkhaltuhu aljanna kuma na sanya shi aljanna Allah mabuwayi ne yake faɗin haka wannan hadisi ne sahihi haka akwai addu'a wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi wa masu kiran sallah yayi wa limamai yayi wa masu kiran sallah yake cewa al-imamu daminun ay ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati limami daminun wanda an bashi nauyin sallan mutane shi limami an ɗora mashi ingancin sallan mutane a wuyan shi sallar shi ta yi tasu ta yi ta ɓace tasu ta ɓace wannan nauyi ne wanda aka ɗora limami sai ya ce wal mu'azzinu mu'tamanun shi kuma mai kiran sallah lamancacce ne an lamance mushi mutane sun ba shi nauyin ɗora mashi nauyin ya sanar da su cewa lokacin lokacin sallah ya shiga an amince mashi da wani shi yasa ake so a nemi mai hankali a bashi jagoranci na ladanci wanda ya san lokacin shiga sallah ya san kuma kiran sallah ka a bai wa wawa ya riga kiraya lokaci bai yi ba ko ya bari lokaci ya huce saboda abu ne na addini za a bashi laman nan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a yace fa arshidillahu al-a'imma Allah shiryar da limamai Allah shige musu gaba Allah ya kama musu alimancin da suke wannan addu'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga limammai yace wa ghafara Allahu lil mu'adhdhin Allah kuma ya gafarta wa masu kiran sallah kun ga wannan addu'a wa suka samu addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah ubangiji yayi musu gafara shi yasa malumai suka tattauna wai da yin limanci da yin kira sallah wani yake fadala shin ka yi limanci ka zama limami ko kuma ka zama mai kira sallah shi yake fadala sai malumai suka ce idan aka diba zahirin hadisai wanda ya zo akan ladanci ya fi fadala akan wanda zai yi limanci saboda da hadisan da suka zo wa'annan wanda suka gabata muka zana fadala ce mai girman gaske gabe idan mai kira sallah shi yasa malumai suka ce kai abinda za su iya cewa ai mai kiran sallah ya fi fadala akan limani wannan shi ne abinda da yawa daga cikin malumai suka tahi a kai daga ciki akwai ahmad akwai shafi akwai shekhi islam ibn tabiya haka waɗansu daga cikin malaman malikiya idan muka ɗauki kiran sallah an shar'anta shi ne a madinatul munawwara a shekara ɗaya bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa mafi ingancin magana kenan akwai matsala ce wadda take da khilaf take da sabani amma mafi inganci an shar'anta kiran sallah a shekara ta farko bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina abinda zai iya bayyana akan haka shine cewa hadisan da suka zo akan haka ya nuna cewa a wannan shekara shine magana mafi inganci da aka shar'anta a yi kiran sallah lokacin da musulmai suka zo garin madina suna haduwa amma idan za a yi sallah kawai sai dai a yi shela sallah sallah irin yadda ake yi a wasu wurare a nan sai suke tattaunawa wai ya za a yi a samu wani abin da za a rage yi hal a riga haɗuwa akan lokacin sallah sai wasu suka ce to me zai hana mu ɗauki ƙaho a riga busawa irin yadda nasara suke me zai hana a riga buga wani ƙaraurawa ko a riga buga wani abu ko a riga busa ƙaho ko a riga buga wannan ƙaraurawa irin ta nasara ko kuma irin na yahudu a samu katon kaho a riga busawa kenan mutane za su gane cewa lokacin sallayen sai umar ya ce a ya ce me zai hana a nemi wani ya kira sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilal qum fanadi bis sala ya kai bilal tashi ka kira sallah kuma wajen abin da ya shahi kiran sallah akwai hadisai daban-daban na yadda yaya aka akwai wanda a mahalki suka ga kiran sallah akwai wanda annabi ya koya musu kiran sallah akwai ruwaya daban-daban akan haka menene hukuncin kiran sallah malumai ko al'umma ta musulmai ta haɗu cewa akan kiran sallah abu ne wanda aka shar'anta shari'a ta zo da shi kuma aiki da kiran sallah abu ne wanda tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam har yau ana kiran sallah an san da haka nan babu saɓani a kan haka. Abinda malumai suka sha bamban so shi kiran sallah wai wajibi ne ko kuma sunna mu'akkada ne. Wanne ne a ciki? To, wasu ce a sunna ne mu'akkada, wasu su ce a wajibi ne akwai maganganun malumai da yawa akan haka shi dai idan muka diba za mu ga cewa shi azan fardu ne kifayi fardu kifaya don misali in an yi kiran sallah a wannan masallacin a wani waje da za a yi sallah suna iya aiki da wannan su ta da ikama kuma ba su yi laifi ba ko kunga kenan yin wa'incan ya ɗauke wa wa'in sai dai cewa bayyayiwa a gamu duka gari ko ƙauye ko wani yanki a ce babu kirasa bayyayiwa wani idan suka yi haka kuma dukkaninsu sun yi sun yi sabo idan kuma wa'insu suka yi shi kenan kuma dukkaninsu sun ɗauke wa junansu laifi kenan ya zama fardu kifaya saboda shi kiran sallah yana daga cikin manya-manyan alamu na musulunci a wuri shi yasa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka kai farmaki zuwa gari sai a ce a saurara har zuwa lokacin sallah da an ji kiran sallah to nan gari sun sha amma da an ji lokacin sallah yayi ba a ji kiran sallah ba sai a kai musu farmaki kunga kenan manya-manya ne daga cikin alamu na na musulunci a cikin gari ko a cikin wuri ko a yanki haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga Malik bin al-Huwairis yadda Allah shi tabbata a gare shi cewa iza hadarati sala falyu'adhdhil lakum ahadukum idan lokacin sallah yi ɗayan ku yayin kiran sallah waliya ummakum akbarukum kenan ɗaya yayin kiran sallah ɗayan ku yayin kiran sallah kuma babban ku sai ya limance ku to anan shi ma malumai sun tattauna shin idan za a yi limanci babba ake dibawa ko wannan saboda a da babba shi ne mai karatu wannan babba ne a cikin tahiya to za ka samu shi ne makaranci to a yanzu sai ka samu babban ba shi da karatu ƙaramin shi yake da karatu kina anan faliya ummukum aqra'ukum wanda yake ku karatu wasu ka ce to wanda yake karatu kaɗai domin za ka samu malan gardi kawai iya zunzurutun karatun ƙur'ani ya sani ba shi da fiƙuhun sallah idan aka shiga wani lungun a sallah bai sanya za a yi a gyara ba to shi ne hida cewa ya limanci kenan fal'ummu kuma a nan afqahukum wanda ya yi ku sani game da ta'alim na asala wannan duka maganganu ne na abin da ya shahi kiran sallah ba mu so mu tsawaita akan wannan abin da ya kamata mu yi magana a kai shi ne lafuzza na kiran sallah ko yane lafuzza kenan yadda ake kiran sallah idan muka diba kiran sallah za mu ga ya bambanta kowa da irin nashi to wani kiran sallah ne wanda ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanda shari'a ta tabbatar da shi shi kiran sallah gaba daya ya zo ala salati kaifiyat kala uku kala na farko shine jumla goma sha biyar jumla goma sha biyar mu ce jumla shaidara kenan komi a goma sha biyar to ya zai kasance ya zamanto tarbihu takbir Allahu akbar sau hudu Allahu akbar sau hudu tarbih wa tasniyatu baqiyatul alfas sannan dawwa'in su lafuzza bayan kabbarori bayan Allahu akbar zaka yi su sau biyu biyu banda kalima ta ƙashe ta tauhidi banda ita kenan banda la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar za ka yi sau hudu sauran duka ka yi su sau biyu biyu kalima ta ƙarshe la ilaha illallah sai ka yi ta sau ɗaya idan ka lissafa za ka samu jumla goma sha biyar wannan ya zo a cikin hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ayyukiyar shi ne hadisin Abdullah bin Zaid shi kuma yayi mahalkin wannan kiran sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kenan zai zamanto Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana so a yi wasu a haɗe a haɗe Allahu akbar kaka yi shi daban-daban ka yi wasilinsu ta game su kada ya zamanto kana ciccira su wannan shi ne hanyar da ya yi a cikin kiran sallah yanin za ka ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kenan sau hudu sai na biyu kenan duka he kai tasniya ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ونقبيبي كأن تثنية حي على الصلاة حي على الصلاة kunga tasniya biyu ke hayya alal falah hayya alal falah kunga tasniya sai kai tarbiya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah kenan nan qal summa istakhir jarba'i kenan wannan shine na farko kenan kai jumla goma sha biyar sai iqama thumma taqulu idza aqamta as-salah Allahu akbar Allahu akbar kenan tasniya biyu biyu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah kenan zakai tafi ɗaya ɗaya قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ku gani kenan za ka yi da bidamma qad qamatis salatu ba qad qamatis salati ba qad qamatis salatu qad qamatis sala sabida yare na larabci doka gare wannan abu duka yare na larabci ba a ce he ka zama balarabe ba kuma kada ka yi shi da yaranka saboda ba da yaranka aka yi shi ba shi ne abinda muke samu ka ƙure ka ce he ka riga sha kana yi he ka yi zama irin na ka yi irin na laraba irin na balarabe su kansu laraba akwai jan da suke yi zai zamanto lahan ne manna ne hal abu ya fita daga ma'anar shi ba a ce ka yi haka nan kuma kalka ce a a kai gwaru-gwari za ka yi shi da yaranka za ka yi saboda wannan ba yaranka ba kenan ku tunda larabci ne ai doka gare shi kenan ne ka san ina ne wurin tsayawa in ya kama in tsaya da ni zan tsaya ba kawai zan yi shi ba yadda na gada mu saboda ba a yin addini yadda aka gada mu ana yin addini ne yadda yake yadda aka koyar da shi yadda aka karantar da shi kenan ba ko ina zan tsaya ba in ya kama in tsaya yaya zan in tsaya dole ne mun san haka kaga ba zan ce Allahu akbaru Allahu akbaru in tsaya a rufa in amma magana ka ce kai ba balarabe ba ne la da larabci ne kake karanta shi kuma doka gare shi kenan dole a kaɗan ko ba ka san dokai larabci ba wannan abin da ka sa kanka za ka iya shi ka karanta menene dokokin shi ya ya kamata yi ba kawai ka zo ka shiga ba don ka ga shi kenan za ka iya a kawai ka riga yadda ka ga damana ba a yin addini hakan addini ana yin shi ne ciki a karance ka koya an koya ma domin ba abin da kake gani cikin addini wanda kawai haka mutane suka ji sun same shi la dukkanin shi menene karantarwa kayi ko baka yi ka sani da cewa an karantar da shi wannan abin yana da dokoki gaba da baya ba kawai haka zaka zo rana tsaka ka shiga ba la shine kuskuren da muke kenan in ka sa kanka zaka yi to akwai dokoki wanda ya kamata ka je ka karanta ya ya kamata in faɗi kaza ya ya kamata in faɗi kaza saboda akwai inda zaka ji mutum yana sha bai kamata ya sha ba akwai inda ya kamata ka sha zaka ji baka sha duka wannan he ka san su yanzu farko idan zaka fara zaka ji wa'insu suna yi da kurakurai wajen waɗin akbar wasu ce akubaru akubar Allahu akubar ko su yi damma na kabila sarɗa wasu su yi akibar su yi kasar wasu su yi akabar su yi fataha shi kuma menene a wajen sukun Allah mafi girma aka aka faɗi kenan in ka sa akubar ba shi ka faɗi ba in ka sa akabar ba shi ka faɗi ba in ka sa akibar ba shi ka faɗi ba yadda in kana so ka faɗi wannan ma za ka ce akbar akbar kenan wannan dole ka koya haƙƙi in bakinka bai iya baka saba ba ja baya kakkaje ka yi abu da kurakuri maimakon lada ka da zane saboda wannan kiran da ake ai fassara gare shi ma'ana gare shi ko ba kawai da kaga dama ba za ka karanta kai a irin fassara kan aka zo aka fassara ma kamata yi a raka ka da sanda saboda kwariyoyin da kake yi da irin taɓargazar da kake in a fassara ma da larabci kusan laifin da kake yi ba wai a yaba maka ba a a nemi sanda a raka ka da ita ta yadda ba ka ƙara dawo ba haka ya kamata me yasa saboda kurakuran da kake larabci ne kake shi kuma doka gare shi kuma ma'ana gare ba wai kawai yare bane ko lafuzza ne wa'inda masu tauri wanda babu ma'anar da suke faɗi duk abin da kake faɗi ma'ana gare shi ma'ana gare shi kuma larabci ne kake babu abin da yake da wannan bambanci irin yaren larabci da zaran ka ɗora damma ɗin na heba da wata ma'ana da zaran ka ɗora kasara ɗin nan wasali ƙasa heba da ma'ana in ka ɗora wasali sama ya ba da ma'ana in ka ɗora ɗauri ɗin nan ya ba da ma'ana kowanne zai iya ba da ma'anar shi daban kalima ce guda amma da zarar wasalin nan ya canza to ka canza mashi ma'ana to kaga ashe abu ne wanda yake buƙatar ka ka koyar abu ne wanda yake buƙatar ka sani kuma nauyi ne a kanka tunda kaga cewa za ka iya to mu yanzu za mu gani idan mutum ya shiga kiran sallah kawai za ka ga wallahu almusta'an Allah dai ya kyauta ba sai an faɗi ba duka mu mun sani duka mu mun sani ya ne zai zo ya shige shi ya yake yin shi da sauransu bila ta'liq ba sai an yi bayani ba dukan musa to amma tunda kace zaka yi nauyi ne akan ka karanci wannan abu ya ake yin shi me yake bada menene in kai zai zama kuskure menene in kai ba zai zama kuskure ba a yane in kai shi zai zamanto a daidai a yane in kai shi zai zamanto ba daidai kenan wannan nauyi ne akan ka haka na biyu ya zamanto yana da jumla goma sha tara tiswa ashara jumla kenan jumla wacce wadda muka faɗi sai ka ƙara a tarje fi shahadatai me tarje shine idan limami ladani ya ce ashadu Allah ilaha illallah kuma a ƙasa ya ce mi sai ya tarje أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سيتي أشهد أن محمد رسول الله أكسا kenan in ka diba wancan kenan zai zama jumla goma sha tara shi ma in ka yi shi a wannan huska ya yi kenan ya zai zama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله سيكيمي أشهد أن محمدا رسول الله جنك هو إسوبي سيكي ترشي أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله كنشيني الترجيل shi ne ake cewa a tarji haka in ka zo ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu annan Muhammadu Rasulullah sai ka yi heka maimaita a ƙasa ka waɗi sau biyu heka waɗi a ƙasa sau biyu ta yadda za ka iya jiyewa kanka ka jiyewa na kusa da kai sai dai ba tare da ɗaga murya ba irin na kiran sallah kina hayya ala salah kaga in ka zo ba za ka rihe ba ba ka ce ba hayya ala salati doka ce ta larabci daga kayi haka kakwafsa yana hayya ala sala hayya ala falah sai an shi haɓa ka ce hayya alal falahi dole ne min gya kenan dole duka haka mutum zai bi ya gyara yadda ake waɗin lafazza na kiran sallah wasu kuma yi hayyi sanan ya faɗi hayya ka rasa wace irin madda ce a dole ya zan balarabe shi shi kuma abin doka ake bi domin wasu laraba ma lahani ne suke hayya alal falah aji kaga kal mutum ya kama fala hei an mance ma a can ya ce ha eh haka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah kenan haka mutum zai yi kalima goma sha tara sai na uku zai yi kalima goma sha bakwai kenan akwai sha biyar akwai sha tara akwai sha bakwai akwai sha bakwai shi kuma maimakon ka yi allahu akbar hudu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai ka yi tasniya sai ka yi su biyu biyu allahu akbar allahu akbar shike ba za ka sake maimaitawa kenan ba za ka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai sahuruna sai kai tasniya sai kai biyu biyu da kai haka nan shikenan zai baka jumla goma sha bakwai zai baka jumla goma sha sai wajen abin da ya shahi asubahi ko shi za a ƙara da mi as-salatu khairun minan nau shi ne at-taswi as-salatu khairun minan nau wanda akwai saɓani kamar yadda muka sani a tsakanin malumma cewa kiran sallah na farko ne za a yi ko na biyu samu ga ahli sunna mafiya suna yi a kiran sallah na farko awam suna yi a kiran sallah na biyu wayan suna ganin a kiran sallah na biyu za a yi wasu suna ganin a kiran sallah na farko ya kamata a yi wanda kowanne akwai ta'alil ɗinsu bayani na me yasa za a yi shi a na harko me yasa za a yi shi a na biyu kai wasu gani suke ma a kowane kiran sallar ya kai a yi assalatu khairun minan nau wasu haka suke gani wasu ka ce a a isha'i dai da asubahi saboda isha'i a da ta na an yi barci wannan da ke ko isha'i ta na an yi barci wasu halka ne ma suke su yi isha'i a da ke yanzu sai a hankali yana wasu suna ganin a asubahi da isha za a wadai saboda wannan akwai wanda shi zamanin umar a azahar ya zo yi a salatu khairu minan da ya taro mutane suna ta barci a masallaci da ya kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm Umar ya furtune shi ya nuna mishi wannan bakon abu ne bid'a ce ya zo da ita aka yi mishi kashe na kalya ƙara wanda suka tahi akan as-salatu a farko suna ganin cewa ai abin da ake faɗi sallah ta fi alkhairi game da me barci to kana kenan a yaushe kake barci kiran sallah farko a lokacin kake cikin barci in baka tashi kiyamul laili ba kenan wane ne za a faɗi wa cewa ke sallah ta hi alkhairi game da barci me barcin amma mutum in ya halarto masallaci ya zo ya zauna yana jiran sallah kaga wannan kalima din ba tashi bace to kiran sallah na biyu ana yin shi ne da zarar lokacin sallah yayi ne ya shiga ko lokacin sallah ya shiga alfijir ya keto na gaskiya ake yin shi to dama dan me niyya mai himma ya falka sai dai mai gajiya da kasala da manahurci shi yana barci kaga kenan wanda yake walke shi ya yi kama sani kahin ka faɗi ya shirya ashe mai barci wancan shi ne ya kamata a faɗewa haka to akwai maganganu ne tsakanin malumai akan haka nan Allahu ta'ala a'la wa a'lam to me ake so a yi a samu a kiran sallah da a kiran sallah ya zamanto idan za a yi a yi a kan tsarki kana da tsarki sannan ka yi kiran sallah me yasa saboda ana so duk abin da ya shafi ibada a ce an yi shi akan mi akan tsarki kuma Allah subhanahu wataala yi tsarkakakke ne kuma yana son abu mai tsarki kuma ana so ga mai kiran sallah ya yi shi a tsaye da ka yi shi a zaune sai ka yi shi a tsaye sai dai in akwai larurar da za ta hana ka tsayo kenan wannan kana iya yin shi a yadda ya sauwaka gare ka kamar yadda wasu suka tahi akan haka dalili shine hadisin abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qum ya bilal tashi ya bilal tashi itsayi kenan da a zaune ne kawai zai ce fanari bisala bilal kira sallah amma he da ce mace tsaya ka kira sallah haka hadisin abdullahi bin zaid cai ra'aitu fil manami ka anna rajulan qa'iman ya ga mutum a tsaye abu na uku shine fuskantar alƙibla lokacin da za ka yi a ce kana fuskantar alƙibla yayin da kake kiran sallah saboda hadisan da muka yi nuni a kansu sai abin da ake so mustahabbat idkhalu isbu'aini fi uznaihi ka sanya yatsotsinka guda biyu a cikin kunnuwanka kenan zaka sa yatsanka haka to me yasa ada ake haka nan saboda lokacin da baka jin muryarka ta hi zuwa ne ka hi kugawa ya je nesa to shi yanzu da lasafikan nan abin yana bukata haka nan wasu suka ce yana bukata yana daga cikin mustahabbi wasu suka ce a'a tunda isarwa ake so yanzu alhamdulillah abu na zamani akwai ababen da suke isar da sauti kenan ba he ka yi haka ba he ka sanya yatsunka ba sannan za ka riga juyawa ko idan ka zo ya ce ra'aitu bilalan yu'adhdhinu wa yadu naga bilal yana kiran sallah yana juyawa ya juya nan ya juya nan wa yutba'u fahu hahuna wa hahuna da bakin shi yayi nan yayi nan kenan ya tsotsin shi suna cikin kunnuwan shi menene hikima lokacin kun san ana hawa manara wannan hasumiya da ake yi saboda kiran sallah ne ake yi da ladani in zai yi kiran sallah manara yake zuwa ya hau wannan ƙofa da kuke ga ana yi sama ai ba wani kwalliya ba ne ko wannan a'a ladani can zai tattaka ya je ya hau sama ya kira sallah kuma menene ne hikima ya jiyar da wanda suke nan ɗin shi da wanda suke nan ɗin shi shi ne hikima to yanzu akwai lasifika in kana ƙarƙashin ƙasa ma sauti ziyar ga kai mata kenan alhamdulillah yana daga ciki shine jam'ul mu'azzin baina kulli takbirataini yana daga cikin musta idan ka zo hada Allahu akbar ka karama an yi so a yi haka kenan Allahu akbar Allahu akbar ka haɗi kakka yi so a warware kakka yi so a warware kenan wannan shine abin da maluma suka yi nuni a kai haka kai ma idan za ka bi haka za ka yi misali abin da limami ya haɗi kai ma za ka maimaita sannan juyawa da kai dama idan ka zo hayya alasala idan ka zo hayya alfala ka juya hagu sai ka juya hagu wannan duka yana daga cikin mustahabbai to anan ba mu da shakku cewa abinda limami yake faɗi shi zaka maimaita sai in a wajen hayya alasala ne da hayya alfala za ka ce min la haula wala quwwata illa billah to a wajen as-salatu khairun minan nawm zaka maimaita as-salatu khairun minan nawm to anan inda matsalar take wajen iqama mun ga cewa idan za a yi iqama idan ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar wanda suke tsaye cikin masallaci ne suke cewa sai kaji sun ce ashhadu an la ilaha illallah sun rigaye lada ne faɗin wannan mafi yawa haka mafi yawa haka haka muke idan aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ji mutane sun ce sallallahu alaihi wasallam to shin haka ne ya kamata yayin da ka ji ana ikama ka yi mi ya kamata ka yi ikama da kiran sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a matsayin kira shi yasa yake cewa addu'a tsakanin kiran sallah guda biyu shine as-salatu bainal azanaini addu'a tsakanin kiran sallah guda biyu tunda ana annabi ya ambaci iqama kiran sallah kenan me ya kamata kai abinda ake hodi idan ladadi ya hodi a kiran sallah zaka hodi haka abin da ya haɗe a ikama za ka yi mi za ka haɗe in ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka za ka yi to in ya zo hayya ala sala hayya al fala ka ce la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعد قياتي لا إله إلا الله كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ya faɗi za ka faɗi saboda ya zo hadisin na cewa abinda mai kiran sallah ya haɗi shi ma kai ma mai saurare haka mi za ka haɗi sai wajen hayya alatai kenan nan kaɗai ne za ka canza kenan wannan yana nufi kiran sallah da ikama sannan addu'a tsakanin kiran sallah da ikama mu sani cewa la turad aw la yurad lokacin amsa addu'a wannan dan kiran sallah da aka yi zuwa ikama yi kokari ga horewa Allah subhanahu wataala bukatunka lokaci ne na amsa addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a la yuraddu bainal adhani wal iqama fad'u addu'a ba a meda ta tsakanin kiran sallah da ikama ku yi ƙoƙari ku yi addu'a ku yi addu'a in sha annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin abdullahi dan amur yake cewa ya rasulallah innal mu'adhdhinina yufaddilunana yace annabi ya ma'aikin Allah lalle masu kiran sallah sun fi mu fadala kenan sun samu wata ɗaukaka a kanmu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mashi ulka ma ya ƙolon ku faɗi abin da suke faɗi shi ne maimaita wannan kenan kana son fadala irin tasu to faɗi abin da suke faɗi sannan fa'izan ta haita idan ka ida fasal tu'uqa ka tambaya za a baka addu'a kenan ko sai abu na ƙarshe mu sani cewa an yi hani ga wanda suke cikin masallaci lokacin da aka yi kiran sallah su huta yana da cikin nan ya zo annabi sallallahu alaihi abu huraira yadda Allah shi tabbata a gare shi inji abi sha'sa yace mun kasance kunna qu'udan fil masjid ma'a abi huraira mun kasance muna zaune a cikin masallaci tare da abi huraira fa azana al mu'azzin he mai kiran sallah ya kiran sallah sai me faƙama rajulun sai wani mutum ya tashi minal masjid daga cikin masallaci yamshi zai huta fa'atba'ahu abu huraira basarau sai ya bi shi da kallo haka yana kallon shi hatta kharaja minal masjid sai da wannan mutumin ya huta daga cikin masallaci faƙala abu huraira sai abu huraira yake ce mashi amma haza faƙad asa abal qasim kun ga wannan mutumin ya sabawa abul qasim shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine imamu nawawi yake cewa fada abi huraira akan haka ya nuna an karhanta huta daga cikin masallaci bayan an kira sallah har sai an yi sallah ta farilla sai dai da uzuri inda uzuri wannan addarura tubihul mahzurat larura tana halitta abinda aka hana kenan in baka da uzurin huta haka kawai ka huta ba a san hakan makaruhi ne misali wani limami ne na wani masallaci an kira sallah yana wannan masallacin kun ga babu laifi zai huta yace wani ya ji arwallar shi ta warware yana iya huta ya je wani ma wanka ya kama shi yana iya huta yake kunga wannan larura ce ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi har ya zo ya tsaya haka an tada iqama sai ya tuna wanka ya kama shi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya huta ya shiga gidan shi an tada sallah ya je yi wanka sannan ya dawo ya kabbar sallah aka ci gaba da sallah kuga larura ke sannan babu cewa ikama ta huce ko a ce a sake wata tana nan an tada ta wani zai shiga ko ya ga an gai a yanayin nan sai addu'a sai addu'a kaɗan minti kaɗan daga cikin kurakuran da masu kiran sallah suke yi wanda malumai sun zana wannan wani lokaci shine at-tamtit wa tatrib wa talhin zaid fil azan a heke a riga ja a riga nanatawa a riga abin wanda ya huce iyaka ga wasu masu kiran sallah jan yayi yawa ayi kwana a miƙe ayi kwana a miƙe da kyal sai ka ji bar ɗin daga ƙarshe sai kamance ma mai ake ci to wannan ba a san shi a kiran sallah ya huce iyaka babu wanda ya ce a yi haka akwai kuma inda za ka ji suna ƙarin lafazi na sayyidina za su ce maimakon su ce a shaɗu annan muhammadin rasulullah za su ce a shaɗu annan sayyidana muhammad rasulullah kunga wannan shi ma bai zo a cikin kiran sallah ba baya daga ciki akwai at-tasabih wa at-tashawih wa at-tawashi qabla al-adhan shine mutun daga yazo ya busa ahem ahem gaji mutsi hmm sannan ya faɗi wasu abubuwa ko ya faɗi wasu abubuwa ya faɗi wasu abubuwa tukun sannan ya fara kiran sallah wannan duka ba shi da asali kawai ja kiran sallah wannan ababe kafin kiran sallah duka ba su da asali kun ga kamar yadda waɗansu suke yi a ikama daga cikin ladanmu ku daidaita ku kashe salula ku yi waye ku yi waye ba naka bane wannan kai ma mamu ne irin kowa wannan aiki ne nawa aiki ne na limu wannan katsalanda ne shiga aikin da ba naka bane to duka wannan yana daga ciki ko kuma yana daga cikin mi al-jaharu al-jahru bis salati ala nabi akbal adha an ƙari kiran sallah ya kaji Allahumma salli ala Muhammad yana yana yana yana salata ne a bayyane duka wannan baya daga ciki duka bai daga ciki to kurakure na masu jin kiran sallah fa shine rishin yin aikata sunna din da ta zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da mai sauraron kiran sallah ga abin da annabi ya ce kai ka je ka shiga wani abin da ba a ce ba kenan abin da ladani ya hodi haka zaka hodi sai in an zo hayya ala salah hayya ala falah ka ce la haula wala quwwata illa billah akwai kuma wanda zaka je idan an zo wajen Allahu akbar Allahu akbar haka suna Allahu a'zam wal'izzatu lillah musamman larabawa Allah shi ne mafi girma buwaya tana ga Allah da irin mu abin da wa'insunmu suke wani duka wannan babu wanda ya saka ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ka huta wasu kuma suna ma rantsewa akwai masu cewa na rantse da harkon kiran sallah ko na rantse da kiran sallah zaka ji suna rantsuwa da wannan malami ce wannan duka baya daga cikin yana daga cikin kurakure na masu jin abu na ƙarshe na hudu idan an ƙare kiran sallah akwai addu'a wadda annabi ya ce a nema mai wasila ko? Allahumma rabba hazihi da'awati tama wassalatul qa'ima ati Muhammadul wasilata wal fadila wa ba'athuhu maqaman mahmud ta kare akwai masu cewa wad darajatul aliyar rafi'a babu wannan a cikin nassi kakka kara shi babu shi akwai kuma masu cewa innaka la tukhliful mi'ad qarna shima babu shi kenan kaka kara shi wannan magana ce ta rawi shine ya faɗi wanda ya rawaito hadisin shine ya cika innaka la tukhliful mi'ad Allah baka saba alƙawari kenan ba a ce baka ka riga faɗin shi a cikin kai abin da zaka faɗi shine ko faɗanmu na cewa idan ya zo la ilaha illallah lokacin da mai kiran sallah ya kiran sallah na ƙarshe misali ya zo ƙarshen wannan kahin ya ce la ilaha illallah za ka ji masu saurare tuni sun haɗi sun haɗi kahin shi ya haɗi ladan kenan wannan duka ba shi da asali ba shi da asali to wannan yana daga cikin kaɗan daga cikin kurakure wanda muka zana da ma wanda ba mu zana ba kenan mu san da cewa wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine kaɗan daga cikin tunatarwa dangane da abin da ya shahi kiran sallah da iqama da fatan abin da muka yi daidai Allah tara mu cikin lada kuskuren da muka yi Allah ubangiji ya mana gafara ya Allah muna tawassuli da ayyukan mu kyawawa wanda muka yi dan kai Allah ubangiji ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya shirya da mu ya shirya da zuriyar mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar iyayen mu Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ji kan kakannin mu ya ƙara ma masu rarrar su lafiya ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya aziz ya ghaffar kasan mu ubangiji Allah ya kare ta ta ko inanta dukkanin sharrin da ke ciki Allah ya kawar da shi dukkanin makircin da ake kullawa mata Allah Ubangiji ya kare ta Allah ya kare ta ta ko'inanta ya hayu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya aziz ya gaffar Allah ƙara buɗa mana sabon arziki a cikin ƙasarmu Allah ƙara buɗa mana sabon arziki a cikin ƙasarmu Allah ƙara buɗa mana sabon arziki a cikin ƙasarmu wannan damuna ubangiji Allah ya sanya ta wanye lahiya Allah kai ƙarshen ta lahiya Allah kai ƙarshen ta lahiya Allah ubangiji ya kawo ruwa daidai ƙarhin daidai ƙarhin gidajenmu Allah ya sanya masu albarka ne Allah ya sanya masu albarka ne dukkanin musibu na ƙarshen damuna Allah ya kare Allah ubangiji ya kare a wancan ya hayyu ya qayyo ya zal jalal wal ikram ya aziz ya gaffar ƙasa ta Filistin Allah Ubangiji ya kama su kwanciyar hankali, Allah ya kama su ƙarshen yaƙi, Allah ya ɗora su, Allah ya ɗora su nasara a kan Yahudawa, Allah Ubangiji ya zame musu jagaba a cikin yaƙin su, Allah Ubangiji ya karɓe su cikin shahidai wanda suka rasu, wanda kuma suka ji ciwo Allah Ubangiji ya ba su lahiya, wanda kuma ba su ji ba Allah Ubangiji ya kare musu rayuwarsu, ya hayu ya kayo. يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا غفار يا منان يا الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله